إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يذلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da haduwa a wannan rana ta laraba da ran alhamis yau 27 ne ko ga watan jima'a al-akhir hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga garin makka zuwa madina shekara 1442 daidai da wata albashi goma ne ko sha ɗaya yawon wato ban kuskure goma ga watan biyu shekara ta 2021 ɗan uwa wannan shi ne darasinmu na uku a cikin littafi da ƙa'ikun firaka'ik wato lausasa zuciya a cikin ƙanƙanin lokaci a darasin da ya wuce bayan mukaddima da malam ya yi mun shiga take na farko da malam ya littafin da cewa zalikumullahu rabbuku wannan shi ne allah ubangijinku kuma mun ji bayanai na abin da ya shafi hadisai da kuma wani bangare ma na ayoyin alkur'ani mun tsaya gaban da malam ke cewa qala Allahu azza wa jalla khalaqakum min nafsin wahida thumma ja'ala minha zawjaha wa anzala lakum min al-an'ami thamaniyata azwaj yakhluqukum fi butuni ummahatikum خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فعنا تصرفون ما لك wannan aya wanda take cikin suratul zumar aya ta ta shida inda Allah ta'ala ke nuna mana girmansa domin mu fahimce shi kuma mu bauta mishi ka san idan aka san girman wanda ya magana to kamar haka ake daukan kuma maganar shi ko idan aka ce Allah bakar ga alƙawarinka Allah yi idan aka ce babba ya magana akan dauki maganan da girma ko kaga kowa za a yi ta surutu da sauransu amma in aka ji magana ta zo daga wanda yake babba ne to za ka ga maganan ba a faya wasa da ita ba to ƙarshen girma kuma ya ƙare ma Allah haka ne to shi ne Allah ta'ala ya ce khalaqakum min nafsin wahida ya halicce ku daga rai guda ɗaya shi ne annabi adam sun maja'ala min ha zaujaha sannan aka sanya matarsa ko abokiyar aurensa daga wannan rai ɗin wa'anzala lakum min al'an'am kuma Allah ya saukar muku daga nau'ukan dabbobin ni'ima samaniya ta azuwa tsuma dangogi guda takwas mun san dabbobin ni'ima ko? ya kar ku manta shi ne Allah wanda yake halittan ku fi butuni ummahatikum a cikin cikin iyayenku mata khalqan min ba'di khalqin halitta bayan halitta fi zulumacin salas a cikin dubbai guda uku duhun mashema duhun mahaifa kuma a cikin duhun ciki amma kuma duk da haka bai hana Allah ya san duk abin da ke cikin ba ko bai hana Allah ya sani ba kuma mun karanta hadisi ingantacce da annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana in aka gama tattara halittar mu ta akan turo mala'ika ya hura masa rai sannan yayi mai ya masa tambaya haya umarce shi da rubuta arzikinsa ko kuma shi mai rabauta ne ko ko mai taɓewa ne Allah ka samun rubuta rabauta a rayuwarmu to tun da girman Allah ake magana kaga wani zai iya mamakin kai ya za a haka yayo dan tayi a ciki ko a ce yayi kaza har an tambaye shi har yayi magana me yasa ya zo duniya kuka kawai yake iya yi bai iya makansa komai amma har a ce a bada amsa a ciki wannan tunani ne na mutumin da bai da ilimi ko kuma bai da lafiyayyen hankali saboda hatta lafiyayyen hankali baya ƙaryata wannan abu kamar yaya idan har Allah zai iya samar da mutum daga babu Allah zai iya samar mutum da mutum daga rashi to bai zama abin mamaki ba dan an ce za a iya dawo da shi ma bayan babu shi ko za a sa shi wani abin da bai kai rashi ba Allah ta'ala ce ala ta'ala al-insanu hinun min ad-dahri sai ce me lam yakun sha'an mazkura wani lokaci na baya ya shude wanda dukan mu nan ba amma san sunayen mu ba wallan tana asan musuwaye da za dauki shekara 100 baya da za dauki shekara 100 baya mu ma ce 200 kila duk yankin unguwan nan ba wanda yake haka ne to kaga ba a san za mu zo ba balle a san za a yi wani za a yi wani za a yi wani to sai Allah ya zo kuma ya samar da mutum daga rashi in har adda Allah ya samar da mu daga rashi to ashe yafi sauki akan a ce wani abu ya faru ma wanda bai kai wannan ba kaman tambayan mala'iku din to sai Allah ta'ala ce zalikumullahu rabbukum sanu dai wannan shine Allah mahalicinku lahul mulku gare shi dukkan mulki yake la ilaha illa huwa ba shi da abun bauta bisa cancanta face shi babu an bauta bisa cancanta face shi fa anna tusrafun to dan me yasa kuke juyar da bauta zuwa ga wani wanda ba Allah ba kaga matakin cin nasara na farko shine me a bauta ma Allah shi kadai kar a hada shi da kowa to dan male tabbatar da wannan aya a cikin zukatanmu da imanin mu sai yayi magana mai nau'in tambaya yake cewa mani lalli aujadana min al'adam wai wane ne wanda ya samu da mu daga rashi me ya amsa Allah ko wa ghamarana bi sawabighin ni'ami sannan kuma ya lullube mu da gwababan ni'imomi ga ni'ima nan ko ta ko ina numfashin da muke shaka menene ni'ima ne ko ganin da muke ido da shi ni'ima ne yana ba mu ruwa ta sama ta tsirrar da tsirrai dabbobin mu su lafiya mai noma mu tara abinci ko in damina ya wuce kuma muka tona kasan me muke gani ruwa ni'ima ta sama ni'ima ta kasa Allah ka ƙara mana daga ni'imominka sannan ce man allazi sarafa annal makariha wane ne wanda yake kawar da abubuwan ki wal madar da abubuwan cutarwa wan niqam kuma yake kawar da uquba shi ne Allah to sannan ya ƙara cewa manin ladi a atal uƙula wal asma wal absar wa manin ladi wai wane ne wanda a tsana ya ba mu al'uƙular hankula a za ka san ba mutum hankali an mai ni'ima mai yawa ko? saboda da hankali ake gane shirya mushirikan farko ba mutum ka sassaka dabino bai bauta mishi in ya ji yunwa da safe ya cinye shi ya tafi kasuwa ya samu wani ya zo ya sassaka kuma ya ci gaba da bauta mishi kaga wani alama ne ta rashin hankali to amma da Allah zo sai ba musulmi hankali hankalin nan sai nuna masa imani to waye wanda yake bada hankula wal asma da da jiyai me jam'in ji ne ji guda daya ko mufrad singula din shi yana da jam'i ji kawai ji ne ko yawwa na ji na ce jiyai ne na ji bai shiga ba yawwa to waye wanda ya ba da ji wal absar da gani man alladhi sakharana lal layla wan nahar wai wane ne wanda ya hore mana dare domin hutu sannan kuma da yini ko domin neman abinci kamar yadda ya fara a cikin suratul nabai alam naj'alil arda mihada alam na waja'alna laila libasa ko waja'alna laila libasa kuma muka sanya kan ni ma zo ce inna hadainahu najdain ko yawa waja'alna laila libasa Allah kuma ya sanya dare ta zamto libasan sutura dan ku huta bacci da rana kakan ji da zafi da me baka miƙewa ka sake jiki kamar yadda kake na dare galibi sai akwai gajiya mai tsanani a jikinka ko to sannan sai yini Allah ta'ala ce waje alnan nahara ma'asha muka sanya yini ya zanto lokacin nema abinci Allah ka azurta mu da halal to malam yace waye yake wannan man alladhi falaqa al-habba an az-zuru'i wane ne wanda yake keto da kwaya an az-zuru'i daga shuka wa an al-ashjar har ya waye gari ya zama bishiya wa an nawa kuma wane ne wanda yake keto da kwaya har a waye gari a ga ya zama kwayan hatsi shine annawa ko waman alladhi ahya al-ardha ba'da mautiha waye wannan wanda yake raye kasa bayan mutuwanta tana bushe da an fara ruwa sai kaga tsiro kana ta inda suke to akwai wanda yake yi kuma akwai dalilin yin haka bima anzala alaiha min alghayth na daga abin da yake saukarwa akan ta na daga ruwan sama man alladhi yusawwiruna fil arham kaifa yasha jama'a wai wane ne kuke ga wanda yake sanya mu a mahaifa ya suranta mu yanda ya so shine Allah shi kadai ke wannan aiki babu wanda zai iya wannan aiki in ba shi to malai yana wannan tambayoyin ne saboda hankulanmu su dawo zuwa gare shi mu gane girman shi a gare mu mu kuma gane cewa sai da shi za mu tsira kuma mu san shi ne gatanmu saboda mu kusance shi Allah ka ba mu yi kusantar ka yadda kake so to sai mala ya ce wa ma bikum min ni'matin fa min Allah duk bayan wannan tambaya ya san ba ku da wata amsa in ba Allah ba sai ce to ku sani ga wani ƙarin hasken da zai faranta muku rai wa ma bikum min ni'matin babu wani abu da kuke da shi na ni'ima tare da ku fa min Allah face daga Allah yake lafiya daga Allah take ko rayuwar ma kanta tashi ce annabi Ibrahim ya koya mana cikin suratul shura wa idza maritu fa huwa yashfin ni rashin lafiya shike ban lafiya an gane sannan bayan wannan alladhi huwa yut'imuni wa yasqini Allah shike ciyar da ni sannan kuma ya me ya shayar da ni to shine yace Allah fa ma bikum min ni'matin babu wata ni'ima da ta kan same ku fa min Allah face daga Allah ne amma abun mamaki summa idza masakumud durr idan wata cuta ta zo ta shafe ku fa ilayhi taj'arun gare shi kuke daga murya da roko kuna kankan da kai kun gane ko Allah zai baka ni'ima ka dade a cikinta ran da ya dan surka ta da jaraba ko mun kankantanta sai kaga kana nema ka gajiya ku gwada wannan ka gani rashin lafiya ya same ka ko danya ne ko da ciwon kai ciwon kai ne fa kila kai shekara gaba ɗaya an gama bara lafiyan ka lau amma wannan ciwon kan sai sa ka ji kaman baka taba jin ni'iman wani abu da ake ce ma lafiya a duniya shi yasa hatta mumini mai imani mutumin kirki in yi jinya ko sanda yake kan gadon jinya da za ka buɗe zuciyar shi za ka ga burace-burace wani abokinmu ya ce in ya warke azumin alhamis da litini har ya mutu zai kammala haddan ƙur'anin shi zai kaza zai kaza zai kaza zai ka da ya warke sai da aka dinga tuna mai na insha Allah zai to haka dan adam yake innal insana khuliqa halwa idza masahu sharru jazua in wani abu naki ya same mu raki muke ko wa idza masahu alkhair amma idan alkhair ya same mu wadata ko makamantansu manu'a sai mu hana amma Allah gaba ya ba mu shawaran abubuwan da ke taimakawa ko ilal musallin har zuwa karshe to Allah ya sa mu dace baki ɗayan mu to ya ce sun mai damarsa kuma durufa ilaihi ta jarun amma idan wata cuta ta same ku sai a ganku kuna koke da mai da murya kuna kankan da kai gare shi to wannan ma ka gafa wanda Allah ya jarabe shi da imani kenan wanda Allah ya azurta shi da imani shi ne wanda ya samu matsala zai koma wurin Allah amma wasu wurin wani Allah suke koma ka gane ko mutum zai tsalla a masallaci zai yi komai nashi a addini amma kasuwan shi ba ba wurin Allah take ba maimakon ya tashi cikin dare roki Allah ya haɓaka mai kasuwan shi ya kare mishi kariya ya ƙara mishi ƙarfi ya mai albarka a kasuwancin shi a a akwai wanda ke hana shi akwai wanda ke sa shi a babin kasuwanci amma ba dai Allah ba shine bokan shi to kaga wannan tsarki da fitsari kenan ba a san haka ka koma wurin Allah abinda Allah ya baka ba wanda zai iya karban shi da wani zai iya karba da baka samu ba kun gane ko da wani zai iya karba da ba tun farko tun karan farko ba za ka samu ba to haka abinda ya same ka naki ka koma wurin shi saboda ya jarabu wasu da abinda ya fi naka kuma ya ba su mafita to Allah ka ba mu karfin imani kuma ka shiryar da mu baki daya bayan malai wannan sai ya ce man alladhi amsaka as-samawati wal arda an zawal wane ne wanda kuke ga rike sama da kasai an zawali gabarin inda suke ya rike su basu bar inda suke ba shine Allah sai ma ka san yanda aka halice sun zaka gane ai ko za ku fahimci akan ruwa muke ina ku haka rijiya ina kuke nemo ruwa sama ƙasa kuma akwai ƙasan kuma ka ga ruwan mawadaci kun kasa ƙura arzikin da Allah aji a ƙasa na ruwa to ai da ga dama kun san dai wannan ƙasan in ya so ruwan da ke ƙasan mu zai shanye ta kuma a duniyar ma gaba ɗaya ai ruwa ya fi ƙasa yawa to amma Allah ya tsayi da mu ga mu nan ba mu tangal-tangal muna duk abin da muke so mu gini mu kaza mu hako mu ɗibo ma'adanai ma na arziki da ya ije a ciki mu amfana da su to shi ya rike su kansu bar inda suke yanzu da yau za a fusa ta Allah ce sama ta sauka ya kuke gani akwai wanda za a sallan isha'i da shi a duniya wallahi ba wanda za a isha'i da shi sallan isha'i kai wannan ma duk an ɗibo ta da nisa kawai Allah ce iska ta tsaya iska kawai ce ta tsaya waye zai shiga wani wuri da zai tsira babu to wanda ya wannan aikin ba abun wasa ba ne ana gwada mana girman shi ne saboda in muka san girman shi to saba mishi zai mana wahala in kuma mu san girman shi ba to sabansa zai mana sauki yanzu fa jama'a ba wai ma batun fa wai imaninka ya karu ake ba wanda ma ke hannunka ka tsira da shi kun fahimci magana yanzu ana fatan samun karuwan imani to amma fitintunu da suke yawa sai suke nuna wanda ma Allah ya baka a hannun Allah ya baka ikon tsira da shi saboda yadda abubuwa ke juyawa suke zama wasu abubuwa na dam to dole sai da sanin girman Allah sannan mutum zai samu saukin fahimtar irin waɗannan abubuwa ke sa gaba sai mala ya ce man lalzi a kamar halkaha wane ne wanda ya gyatta halittar sammai da ƙasan nan da ƙarfi wa ahsana nizamahuma khalqahuma ne can baya ko wane ne wanda ya gyatta halittar sama da ƙasar wa ahsana nizamahuma kuma ya kyautata tsarin su fala yura fiha khalalun ta yannan kun kalli sama ba ku ganin wani huji ko kwari wala ikhlal ko wani tawaya a ce can ya koke kamar yadda kwaltan mu ke hujewa ko dukkan kwalta a yi ta ka gani ka ba ta wasu shekaru suka ji ana wannan tun fa zamanin wane ne wanda ya kamata ce yanzu an canza wannan kwalta ba ta ganin an ma Allah haka wani project ne Allah ya taba yi kaga wani ya zace zai inganta ko yayi wani makamancin shi shi yasa shi ma da ya faɗa ka sace sun marji'il basar karratai ko sake kallon ta karo na biyu dan kaga abin da ake faɗi da kyau sannan kuma yayi ta ba bi ghairi amadin tarawna haka Allah ya ce ba musu filas ba ko sai kun zuba wani kankaran kagen da ake zuba shi sai kai wa maki saboda ya karfi ya tsaya ana tsoron gushewa Allah ce nashi ba irin naku bane babu filas din amma an yi ku dan ku gini ne dan ku gane kuma abin nan da kuke ganin kuna yi dan ku fahimci wanda shi yayi wanda yafi nakun ku bauta mai yanda ya kamata ko a siffofi kaji Allah da siffan shi da na wani abun na mutane to ba yana nufin iri ɗaya ba ne yana nufin don ka gane shi ne ka bi shi yadda ya kamata kaman ji Allah ya ce yana ji laisa ka mitlihi shay'un huwa sami'ul basir sai sai yasa ya kore tun a farko ce ba wanda ya kama da shi amma ka sani shi mai ji ne mai gani don karka yi tsammanin ji ko gani irin naka to mu ma'aunin sai ce a faja'alnahu sami'an basira ya ce kuma muka sanya ɗan adam yana ji yana gani ganin shi yana da cikakkiyar kamala babu wani shamaki da ke hana Allah ya gani mu ko namu yana da tawaya da akwai abin da ke iya shamakance ganinmu ko haka nan ji to amma me yasa muka yi tarayya da shi a siffa saboda inda a ce Allah bai yi ma haka ba to karshe kilan aka faɗa ma zai ce ƙarya ne ba yanda za a yi wani abu mai suna ji bai ma san me ji din ba shi kanshi jin sai an yi bayanin shi to amma sai aka yi shi yanda da fitiran kamar aka gane abin da ake nufi Allah ka sa mu dace to da malaika waɗannan in kunkulan yayin tambayoyin sai ka wani abu na ayan Qur'ani ko hadisi da zai daura tunanin mu akan tambayan da yayi bayan ya ce waye wanda ya rike sama da ƙasa gabarin gush inda suke waye wanda ya kyautata halittar sama da ƙasa ɗin ya tsara su yadda kuke gani ba tare da wani kwari ko huji ko tawaya ba kuma da Allah ya tashi halittar ma sai ya fara halittar sama kafin ƙasa wanda akwai wani fitaccen injiniya ba san ko da injiniyoyi a nan wanda zai faro gini daga rufi ba a cilla kwano sama a bishi da katako injiniya eh injiniya akan samu wanda kan fara yin gini daga sama sannan ayo kasa zai wahala to da Allah ya tashi zai fara da sama ko yace khalaqa ya halicci sama a cikin kwanaki biyu wani wurin ma ce ya halicci duka duniyar da duk abin da ke cikin ta cikin kwanaki shida ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام سيتي وما مسنا من لغوب kanka ganta kace wai gaskiya Allah yayi kokari duk a kwana shida to kwana shidan ma an yi saboda kai mai rauni ne ka gane rayuwanka sannan a hankali yake gina rayuwa ba a mata garaje in bai ci haka da Allah zai iya halittanta ma ƙasa da awa ɗaya ƙasa da sakan ɗaya ma zai iya halittanta shi yasa sai ce ma mun sana min lugu gajiya bata shafe mu ba ba wata wahala ko gajiya da Allah yi a cikin halittar duk abin da kuka gani subhanahu wa ta'ala to sai yace inna Allah yumsiku as-samawati wal arda an tazula Allah malaukin sarki shine mai rike sammai da ƙasa dan kada su gushe wala in zalata in amsakahuma min ahadin min ba'di inda ko za su guje za su gushe to babu wanda zai iya rike su sammai da kasan kowane ne mutum ba ku ga fir'auna shi fi kowa karfin isa da mulki ba da Allah ya sako ruwa bai iya kwatan kanshi ba amma a bashi yace wa qala ana rabbukumul a'la ko wani wai yace ma alimtu lakum min ilahin ghairi yace shi abun bauta ne in ma akwai wani abun bautan to shi yana sama da wannan to kun ga amma Allah nokin sarki yace inda zai sake su to babu wanda zai iya tare su kuma innahu kana haliman Allahu akbar Allah ce sai dai kawai abin da ya sa kaga yana mana shiru da daga kafa shi Allah ya kasance haliman mai hakuri ne hakurin da ke dauke da juriya kun gane ko ka sa akwai hakurin da hakuri shine ka kama ranka ga barin wani abu wanda gashi kana da ikon kai ko karama ko kai ba yanda za a yi da kai amma sai ka rike sai ka yi ka kame ana ganin damuwa amma kuma kai ka hana zuciyarka ta barka kai aiki da damuwa ina fata kun fahimta to wannan haƙuri ne alhulmu kuma shi bayan ka shanye ma ba za a gane da damuwa a tare da kai ba wannan kuma ka san sai wanda Allah ya zaɓa ya azurta shi da irin wannan to shi Allah yana da irin wannan haƙurin mai juriya a cikinsa sannan gafuran Allah mai yawan gafara ne Allah ka gafarta mana to sai malam yace manil ladhi fajjara al-ardha bil anhari wal uyun ya ku yan uwa musulmi ya kuke tsammanin wanda fajjara al-ardha yake ta kasa bil anhari sai ga koramu da Allah ya tsatsa ga kasa sai kawai ta zama korama kaga an ce teku kaza jirgi na hawa ruwa kaza da ton kaza da kaza dice ya tsaga kasar ruwa ya bi wal'uyun da inda ya huda kuma ruwan ke fitowa kuke amfana ga wanda ke sama ku hau ku amfana ku taskace shi ku yi amfani sanda ba na sama sannan ga wani mai ɓuɓɓugowa kuma wanda za ku iya samu wa akhrajat thimari alladida kuma ya fitar da 'ya'yan marmari masu daɗi wal fawakiha 'ya'yan bishiya da 'ya'yan marmari ashayha wanda suke masu banƙaye min yabisul wusul daga abin da yake busasshen reshe da ya bushe ana ruwa sai kaga an ce ai mangwara ta zo an zo yayin mangwaro ko kaga gari yayi kyan gani ko ina kore to waye kuke tsammanin wanda yayi wannan kuma abin mamaki ruwa ɗaya za su sha amma ko ne ɗanɗanan shi daban kaga wannan ake in ba Allah ba ba mai iya shi amma zalika idda'u man yaqulu shay'in kun fayakun shin ba ku tsammanin wannan ibda'u wani kirkira ne man yaqulu shay na wanda in yace ma abu kun kasance fayakun sai kasance wannan gaskiya ne kirkiran sa ne ko dan da yace fatiris samawati wanda ya kagi sama ba tare da ya gani a wurin wani ba mu da abin da zamu yi sai wani ya koya mana kama ce baka da wanda ya koya maka alaman baka iya bane ba zan ko kun fahimta ba alaman mutum ya ce ba wanda ya koya mishi duk wanda ya ce ba wanda ya koya mishi to da alaman abun ma da yake kai ba mai nagarta ba ne saboda kowa ya kai sai da wanda ya koyar da kai kuma daga cikin alaman ka iya shine a ce an koya maka saboda akwai abin da ba zai yiwu a yanzu ka ce ka gan shi ka gane shi ba wani abun ba daga ganin ka to ya mara ka gane ba koya maka ba tunda ba wahayi ake maka ina fata mun fahimta wato wannan ina ƙara ishara ne ga ƴan kwana ire-ire na ɗalibai wani na ganin burgewa ne ce shi duk garin nan ba malamin shi wallahi ba burgewa bane ba burgewa bane dole ka nuna wanda ya koya maka ko da Allah ya maka wata bai wadda shi bai mishi bakkan ba shi falalan da Allah ya bashi in dai kana so kai albarka fa amma shine ka'ida wanda Allah ya daga shi an koya maka wane ya koya mu wane ya koya mu wane ya koya mu shi yasa shi kanshi addini ya zo a wannan a wannan tsarin malamai suka ce al-isnadu min ad-din jeran giyan wurin wa kaji wa ya gaya ma wa ya koya ma wa ya koya ma har zuwa kan annabi sallallahu alaihi wasallam wannan yana cikin addini me yasa suka ce laula al-isnad domin baicin isnadi la qala man sha'a ma sha'a kowa sai kirkira abu ya faɗa ya ce haka yake kowa zai ce ba haka bane amma suka ce zamanin sahabbai duk wanda ya magana ana karba saboda me malamin su ɗaya ne ba wani matsala direct daga su sai shi suka ce to sahabbai na shudewa in ka faɗi magana sai ce sammula na rijalaku ga ya mana suwa suka suka koyar da kai don ka ce na ji da tsabiwa na shi kenan sai a yi ciki lafiya baka lafiya to shi Allah wani sarki shi kaɗai ke da siffan kamala wanda ilimin ma nasa ne shi yasa ma siffanta kansa shi al-alim ko Allah ka bamu ilimi mai albarka malai ce mani ladhi khalaqal makhluqati wane ne kuke ga wanda ya halicci abubuwan halitta fa'addalaha fa'addala laha wa ahsana wa ahsanaha wa sawaha ya daidaita ta ya kyautata ta kuma yi ta akan tsari wanda ya dace wa ƙaddara aqdaran kuma ya ƙaddara abubuwan ƙaddarawa wa ilaiha wajjaha ahluha wa hadaha wanda gare ta ake fuskanta kuma ta shiryar duk abin da kaga ya kulle Allah ne ya sa shi a tsarin da za a bi ya kulle din sannan yace man alladhi khalaqa as-samaa wa banaha waye wanda ya halicci sama kuma ya gina ta a yanda kuke gani yayin uwa wanda da kansa yake cewa rafa'a samkaha Allah shi ya daga rufinta fasawaha kuma ya daidaita ta kun taba gani wani jirgi da ya kura sama yace yaje inda kuma ba saura babu ko har a cikin iska sai da Allah ya sa arziki ba na ake ciro nitrogen da oxygen da waye ba a cikin iska ma ake tatowa a samu arzikinsa ne ko ta ko ina to abin ya riga ya wuce hankali shi yasa Allah maɗaukakin sarki in ka fahimce shi kawai ka sallama mishi ka sallama mishi in ka sallama mai to za ka ci riba mai riban duk inda zai kai ka ba za ka yi nadama ba duk inda Allah zai kai mutum ba zai nadama ba annasu lasai ce ajaban li'amril mu'min akwai abin mamaki a cikin al'amarin mumin ko ya ce al'amarin mumini dukansa alkhairi ne in alkhairi ya same shi yakan gode ma Allah sai wanda ya zama alkhairi a gare shi idan kuma abin da ba alkhairi ba ma'ana ba abin da ransa ke so bai same shi sai ya haƙuri annan sulasa ya ce wannan shi ma sai zama masa alkhairi saboda hatta dalilin da ya sa aka ce mai imani da rana ta ƙarshen uwa musulmi don a ƙara nuna mana hatta arzikin da Allah ya maka ba duka ne kake ci a duniya ba akwai wani abin da aka gashi a duniyance kana ganin kana so ka amfana da shi amma Allah zai iya taskace ma shi a inda ya fi duniya alkhairi to shi ne sai ka gane in ka bar ma Allah Allah zai taskace maka a lokacin da za ka same shi sanda kake da tsananin bukatar shi fiye da nan gidan Allah ka sa mu taskace alkhairi a rayuwarmu to sai Allah ta'ala ya ce aqfasha lailaha Allah ya duhuntar da daren da ke duniya wa akhraja duhaha sannan kuma ya fitar da haskensa daga baya yanzu ba muna dare ba bayan lokaci kaɗan me zai biyo baya haske zai dawo kuma sai a dawo aiki wal arda ba'da zalika duhaha sannan bayan haka ga ƙasa nan kuma wanda Allah ya rage sarki da haha ya shimfida ƙasan ba inda zaka je ka ce ka kura ƙasa babu akhraja minha ma'aha Allah ya fitar da ruwanta da ke ciki wa mar'aha da wuraren kiwo a ban ƙasa duk akwai su waljibala duwatsu kuwa arsaha Allah ne ya kafa su da duwatsu wanda Allah ya kafa su suka rike ƙasa din shi yasa surati na bai ce waljibala autada ko Allah ya sa duwatsu suka zamto turaku da suke rike ƙasa to yanzu da Allah ne ba su umarnin duk su narke kaga duk tafiya za a yi amma saboda wancan hakurin nashi da gafaran da ake yi da shi da yake da shi shi yasa yake mana jinkiri to amma Allah ya sa jinkiri ya zamto na alkhairi mata'an lakum dukkan wannan Allah yayi ne don jin dadin ku wali an'amikum da kuma jin dadin dabbobin ku da kuke kiwo malai ce qala Allahu azza wa jalla Allah mai girma da daukaka da kansa yace yulijul layla fin nahar Allah shine wanda yake shigar da dare cikin yini wa yulijun nahara fil layl kuma yazo ya shigar da yini cikin dare wa sakhara shamsa sannan Allah ya hore muku rana wal qamara da wata menene horewar rana da wata li ta'lamu adada sinina wal hisab ko in ka ba mutum bashi yace da Allah nan da kwana biyu zan biya ka ko ko kana mutum aiki yace nan biya ka jibi in ba dare da yini za ka gane jibin ba za ka gane ba an fahimta? eh ba za a gane ba in mace tana al'ada alayi ta gane in mutu yana da dukiya zai bada zakka sai aka ce babu dare duka yini ne ko duka dare ne to ya za a iya gane cewa lokaci ya yi na'am? ban ji ba? eh eh shi al'andaru layikas abinda yake kaɗan ne a ka'idan malaman usul ba amfani da shi su za su yi amfani da lokacin da yake na yankinsu ne ka fahimci maganan kamar misali yanzu mata ne ba ne maganan haila ba to akwai mata sukan yi jini mata sukan yi jini na istihada rashin lafiya akwai mace da gaba ɗaya jinin kan zo ne ya ɗauke mata in lokacin al'adanta ya yi sai yanayin jinin ya ɗan canja to da wannan canjin take iya lissafin yanzu ya zama na al'ada kun gane in tsarki ya zo mata kuma za ta ga ya sake juya ya koma irin wancan jinin mene rashin lafiya amma gaba ɗaya rayuwarta a cikin jini yake wanda kaga a ɗabi'an mata ba a san da wannan ba sai dai wanda suke da lalura su ne ‘yan kaɗan to kaga irin wannan yanzu su ma ya za ka yi da su wurin ibada shine malamai suka faɗa suka ce in tana iya gane launin misali ina son haɗa maka da wancan ne idan tana iya gane launin daga sanda ya canza za ta kirga shi a matsayin mai kwanakin al'adanta kun gane magana amma ya zamto gaba daya akwai wanda gaba daya jini take to ya za a yi ta iya gane tsarkinta shine suka ce to za a kimanta da mahaifiyarta ya yanayin tsarkin mahaifiyarta yake ko ‘yar uwanta da aka haife su uwa ɗaya uba ɗaya so irin wannan kaga kafin ma ka ji shi za a ɗaune tsawon lokaci so in an samu haka su ana musu hukunci da waɗanda suke asali a irin kusanci da yankinsu ne ina fata mun fahimta yawwa to duka wannan din yana dai daga cikin abubuwan da za mu fahimta a ciki su da malika ce wa sakharar shamsu wal kamar Allah ya hore muku dare da rana da wata kullun dukkaninsu ya jiri da ajalin musamman suna gudana ne ga wani lokaci sananne akwai lokacin da za a zo babu su gaba ɗaya Allah ya tafiyar da su ya ce idan sama'un fatarat wa idan kawakibun tasarat za a tsatsa ga sama za a wa idan nujumun kadara za a tarwatsa taurari gaba ɗayansu Sheikh Abubakar Mahmud Gumi Allah ji kansa da rahama karkashin tafsirin wannan ayan yace li nuzulil malaikati lil hisab Allah zai aka saboda yanzu an gama ibada malaiku kawai ake so su sauka kuma su kiriddige ayyukan bayi to ba bukatan an yi su dama dan ku ibada ne ku san lokutan sallah ku san lokutan zakka da ganin watan azumi da kaza to yanzu duk an gama saura ku zo ku ga kuma abin da kuka yi kowa ya zo ya ga aikin shi an gane ko la samu jigan alkhairi to malai ce zalikumullahu rabbukum wannan dai shine Allah mahalicinku lahul mulku kuma gare shi mulki yake walladina tad'una min dunihi wanda ko kuke bauta ma koma bayan Allah ma yamlikuna min kitmir baya mallakan koda bawon cikin dabino ne kun san kallon dabino yana da wani mayafi fari ko siririn na shine kitmir malai ce fa huwa subhanahu wa ta'ala don haka ‘yan uwa ku sani shi fa Allah malaukakin sarki fa'alun lima yurid mai aikata abin da ya so ne abin da ya nufi duk abin da ya nufi yakan aikata ba kuma abin da ke hana shi faruwa mu ko muna da plans da yawa yanzu duk sun rushe sai dai sabon lissafi ko Allah ya sa mu ci jarabawa fauka kulli shay Allah shine sama da dukkan komai wa ma'a kulli shay sannan Allah yana tare da dukkan komai ma ya kunu min najwa talatatin illa huwa rabi'uhum wasu mutane ba taba haduwa sun yi mitin ba su uku Allah ya ce shine na hudun su wala khamsatin ba su taba kai su biyar ba illa huwa sadisuhum face Allah shine na shida da ilimin sa wala adna min dalik hmm? ba su taba yin kasa da haka ba kila biyu wala akthar ko fiye da haka kila dubu kaza illa huwa ma'ahum aina ma kanu Allah yana tare da su a duk inda suka kasance in a alkhairi suka kasance Allah yana tare da su in ake shi haka shi ba da ya sani to Allah ka sami tarayya da alkhairi wa qadirun ala kulli shay kuma Allah shine mai iko akan komai wa muqimun li kulli shay kuma shike tsayar da komai kamar yadda ya magana akan samai da kasai amirun Allah shine mai bada umarni ayi ko ana so ko ba a so akwai umarnin da ya bada ya bada zaɓi ko mutum na iya yi ko ya bijire akwai umarnin da dole mutum ya in ya sa mutum ciwo mutum zai iya cire makan shi ba zai iya ba sai dai roƙe shi ya cire masa ko Allah ka ba marasa lafiyar mu lafiya nahin sannan Allah shine mai hani mutakallimun bi kalimati hi addiniya Allah shine wanda yake magana da magana na addini ya sa dokar ayi kaza ko a bar shi walkauniya kuma shine mai magana akan kasancewar al'amura sannan su kasance akbaru min kulli shay Allah shine mafi girma fiye da dukkan komai wa ajmalu min kulli shay kuma Allah shine mafi kyawun duk wani abu arhamur rahimin Allah shine mafi jin kan masu jin kai Allah ka ji kan matattun mu iyayen mu da yan uwan mu da dukkan musulmi wa wa aqdarul qadirin Allah shine mafi kaddara duk abin da yaso ya kasance wa ahkamul hakimin kuma Allah shine mai hikima dukkan wasu masu hikima ko hukunci wa ajwadul ajwadin kuma Allah shine mafi kyautan masu kyauta wannan kam ai manoma za su fi mu gane wannan ko ka sa ka sa dan rabin buhunka a gona kaga kana fita da pickup hmm ka sa buhu daya kaji ana kana da buhu kaza waye bada shine Allah Allah ka ƙara mana daga kyautanka wa akramul akramin sannan Allah shine mafi karamcin masu karamci qala Allahu azza wa jalla Allah mai girma da buwa yake cewa inna Allaha faliqul habbi wan nawa Allah shine wanda yake keto da ƙwaya da abin da ke cikin ƙwayan alhabbi ta ƙwayan annawa abin da kan hudo idan ba muna da ƙwayan masara idan ka sa ta a ƙasa ta kwana biyu ko uku mai ke faruwa za ka ga fasaka sai ta hudu ƙasa to wannan ita ma ai kwayan ka ɗauko ta za ka ga tsiro ne ya hudo daga cikinta to shi ne annawa ɗin Allah ya yi kwayan kuma ya yi abin da ke fitowa daga kwayan saboda mu gane yalwa arzikinsa yukhrijul hayya min al mayyit yakan fitar da rayayye a cikin matacce wa yukhrijul mayyita min al hayyi kuma ya fitar da matacce daga cikin rayayye mala yace zalikumullahu rabbukum kun san shine taken magana yace wannan dai shine Allah dai ubangijinku wanda ake so ku zo kusa da shi fa anna tufakun to dan me kuke kirkiran ƙarya kuke jingina masa ko kuke mai da hankali ku kyale abinda shi yake so al-malik eh an kai gaba to karfe nawa ake tsawa dama yayi to a lokacin kira za mu ringa tsaya ko a lokacin tsaida na'am eh wannan gaba ne kam ni ma na yadda to shikenan ina ga mu takaita anan mm to sai mu takaita anan insha Allah ta'ala ko a asa abako ya fi arataya eh to ya Allah ba ya ce ya shiga ciki to Allah ya amsa mana Allah ka samu na yi asa'a Allah ka samu na cikin waɗanda za ka yafe musu kafin mutuwansu ka ji kan iyayenmu da ƙanninmu ya Allah ka ba mu zaman lafiya a ƙasanmu Allah ka shiryar mana da shugabanninmu Allah ka sa albarka a cikin kasuwanninmu da addininmu da komai na rayuwarmu ya Allah masu zunubai a cikinmu Allah ka nuna musu hanyar shirya ka shiryar da su wanda suke kan ɗa'a Allah ka karfafe su akan ɗa'ansu Allah ba mu iya ba amma kai ka iya Allah ba mu da ƙarfi amma kai kana da ƙarfi Allah ba mu da arziki kai ke da shi Allah ka zama gatanmu duniya da lahira Allah ka shige mana gaba inda muka kasa inda muke daidai Allah kakka sauke mu akai har mu haɗu da kai ya Allah ka sa ranar da za ta fi kowace rana alkhairi a rayuwarmu ita ce ranar haɗuwarmu da ka ya rabbal alamin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin السلام عليكم ورحمة الله